آل بابنك أمير مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau laraba ko laraba dai zama uku ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1437 na ga wanda ya daidai da nawa takwas ga watan shida miladiya shekara ta 2016 ba mu samu muka yi karatu a rana ta farko ba amma alhamdulillah mala ibrahim ina jin yayi karatu a rana ta daya da ta biyu ko du'an yi to insha Allah za mu ci gaba a inda shi malamin ya tsaya cikin suratul anfal na jin aya ta 31 ne ko yawa ta bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين
na'am Allah madaukakin sarki yake ba da hikayan irin maganganu na izgili na nuna ɓatanci da maƙiya musulunci suke yi wa alƙur'ani suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi suke yi wa maganan Allah shine Allah ya baki ba da labari irin maganganun da suke faɗa shine ɗaya daga ciki idan an zo ana karanta alkur'ani mai girma kafirai wajen izgilin sai suna cewa ai wannan ba komai bane kuma an mun so da mu irin wannan maganan mu ma mun so za mu tsara ta ai tsari ne kawai mu ma da mu tsara wannan magana magana ce ta kafirci qur'ani ba wanda ya ya tsara shi ba wanda ya zo da kwatankwacin sa akwai inda aka kalubalanci kafirai su zo da aya daya aya goma duk suka gagara saboda kan nan magana ce kawai ta izgili idan mutum yana izgili kowace magana zai iya faɗa ko da abin da ba zai iya ba zai ce zai yi ba ƙaramin kafurci ba ne mutum ya ce shi ma zai iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani wannan izgili ne abu ne wadda ba zai yi ba amma kuma saboda izgili da kafurci suke ce su ma sun zo sun so da su yi kai in haza illa a satirul awwalin wannan ma abin da ake faɗa kawai tatsuniya ne an san tatsuniya shine labarai da zai wuce can ake ji wajen iyaye da kakanni wadda bai da tabbas ta haka suka ɗauki alkur'ani a daga dai a wurinsu dai ƙur'ani ƙarya ne tun da tatsuniya yawancinta ƙarya ne da tun da tatsuniya ƙarya ne kuma an kamanta ƙur'ani da tatsuniya kenan ƙur'ani ya zama mai kenan ƙarya in ji su a ra'ayinsu su kafirai Allah ya tsare mu muka a matsayinmu na musulmi mun yadda ƙur'ani maganan Allah ne kuma gaskiya ne ba ƙarya ba ne ba tatsuniya ba ne kuma mun yi imani ba wanda isa ya zo da kwatankwacin alkur'ani ko a mutanen da ko a mutanen yanzu wannan shine aqidar mu da alkur'ani wanda aqidar su saba ma wannan ana ba mu tare da shi la min ba'idin wa la min qarib ta ko ina ba mu tare da shi Allah ya sauka
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
gaba ɗaya kenan ka ji su mutum shi da kansa ya jawo kansa musiba ya roƙa ma kansa azaba ya roƙa ma kansa fitina sai ɗan adam ɗan adam shi da kansa yakan jawo kansa azaba ya jawo kansa fitina daga cikin maganganunsu na izgili na banza suka ce idan ƙur'anin nan gaskiya ne daga wurin Allah ne to kada a saurara musu a saukar musu da azaba kawai sun karyata su ba su yadda ba in dai har gaskiya ne to ai musu azaba to kenan ba musu azaba ba su a wurinsu ba suna gaskiya ba ne ta amma kuma ai Allah ba a sashe wani abu ba kai suka umarci Allah ya wani abu don kai ba a'a Qur'anin gaskiya ne kuma ba a saukar musu azaba ba lokacin da suka roƙa sai lokacin da Allah ya ga dama a idan ya saukar musu kenan wato kenan da su Allah ya wani abu bai niyan yi ba kenan Allah baya haka Allah ya rubuta komai komai da lokacinsa akwai rada za a yi ka an rubuta akwai ajalinka an rubuta mutuwanka haka nan in ma azaba ce akwai lokacin da Allah ya ga dama ya rubuta lokacin da ta sauka in kuma lokacin ta bai yi ba ba wanda sai jawo ta ba wanda sai jawo lokacin sai sa akwai wani shashashen malami wadda ya ma mutu amma shashasha ne ya ka ɗauki ƙura'anai kofin ƙura'ani tare ce mu san ƙura'ani ɗaya ne ya ka ɗauki ƙura'ani kamar guda shida ko guda biyar sai sa a kansa sai ce abu kaza gaskiya ne to kada ya sauke ya mutu har ka jira cewa dan fa sauke dan fa sauke dan sauke sai ya sauke kuma ya sauke lafiya kalau to ai jahilci na damunsa ba yadda za a yi ka ce wai bayan abin da Allah ya kaddara ka ce kai kana son Allah canja kaddararsa a'a abin da kake idda din cewan ƙarya ne gaskiya ne amma ba zai sa Allah ya canja ba yawa to yanzu ina yake ya mutu yawa ya mutu a lokacin ma da bai shirya mutuwan ba yawa ba a hanyar kano ya mutu ba da shi da iyalansa so kowa yana da lokacinsa sai za ka ke ganin waɗansu ke ta saɓon Allah ga su akan hatsari dauki misali direbobin mota manyan motar nan sai kaga suna ta neman matan banza kowane gari suka je akwai karuwarsu akwai barkansu amma kuma ga Allah ya ji musu jinkiri awa raka laifin mutum ba zai sa mutuwa ta zo ba ɗa'an mutum ko ba zai sa mutuwa ta zo a ɗaga masa ba kofa ne kamar da wannan ɗinan zai shigo kofa nan kowa sai ya shiga ko ga gashi ya shigo ba da haka mutuwa take ko ba ne sai kowa ya shiga kowa ya shiga saboda haka suka ce wa idh qala allahumma suka ce ya allah hada cewa allahumma in kana in kana hadha huwa alhaq in dai alqur'ani nan gaskiya ne daga wurin ka yake in dai musuluncin nan gaskiya ne daga wurin ka yake to mu mun karyata don haka nan fahimtar alaina hijaratan minas sama suka ce a musu ruwan duwatsu su da kansu suke roƙa ce a musu ruwan duwatsu to muka mun yadda qur'ani gaskiya ne musulunci gaskiya ne manzo Allah gaskiya ne rashin muku ruwan duwatsu a lokacin da kuka nema ba zai mai da ƙur'ani ƙarya ba ba zai mai da musulunci ƙarya ba ba zai mai da manzo Allah ƙarya ba domin Allah baya yin abin da kuke so a lokacin da kuke so yawa sai mutum ya gama tsiyarsa ya je ya kwanta mutuwar ta bi shi haka Allah yake ikonsa shi wannan ya gama izgilinsa gari gari ya dinga bi ka ji shi a fataskum ka ji shi a gombe ka ji shi a kaduna ka ji shi a kano ka ji shi a filato ko ina ya ji ya irin wannan Allah ya bar shi sai da ya gama ya taso daga kano zai je gombe kenan Allah ya tura masa mutuwa a cikin mota ya yi kaca-kaca ta ina saboda lokacin da yake wancan addu'o'in nasa da izgilin nasa ba lokacin Allah ya rubuta ba a gashi nan cikin arba'un hadis ai kowa san hadisin ko idan mutum ya cika tsarin da Allah ya bi na halittarsa kwana arba'in mani kwana arba'in jini kwana arba'in tsoka da ƙashi lokacin da aka hura masa rai da rubuta masa abubuwa nawa guda hudu akwai ajalinsa akwai aikinsa akwai menene da arzikinsa to waɗannan abubuwa da aka rubuta guda hudu ba sa canjuwa arzikinka da aka rubuta maka duk zafin nemanka in lokacin bai yi ba ala ba za ka yi arziki ba in ka fi kowa dabara ka fi kowa iya nema ka fi kowa shige da fice idan lokacin bai yi ba ba dai yi ba haka nan mutuwanka duk zafin cuta duk kutsa-kutsanka da shiga hatsarinka in lokacin bai yi ba ba za ka abin nan ba haka nan kuma aikinka shaƙiyin au sa'id ba ka saka canja shi ma ba ya canjuwa to haka dukkan muna tafiya bisa kaddara ne ba yadda za mu yi sai za za suke cewa kaddara ta riga ta riga fata kowa yana tafiya bisa kaddara ne kowa muna yanzu yana jiran ajali ne ajali muke jira yau ya wuce gobe ta wuce jibi ta wuce haka da har lokacin kuma ya yi tsara kan nan maganan kafirai ba zai sa Allah ya canja kaddaransa ba a'a ba canji ba canji in lokaci ya yi shi kenan kowa yana jira lokaci ne kowa mu lokaci yake jira in lokaci ya yi shi kenan sai da suka ce a idan qur'ani nan gaskiya ne a saukar musu da ruwan duwatsu daga sama Allah bai ji maganar su ba na cewa ya saukar musu yayi banza da maganar su kuma da lokacin mutuwar su yazo ba su mutu ba yau ina suke da wanda yake da'awan shine manzon Allah yake karanta qur'anin yau babu shi su din ma babu shi babu su babu su sai dai Allah da ikonsa mutanen kirki ba a mantawa da su mutanen kirki ba a mantawa da su mutanen banza ne in sun mutu to in kaga an tuna da su sai an zo kundin tarihi a fatsiyar da suka yi yanzu misali akwai bayan Allah da aka kashe su a ƙasar nan mu fara da malam Jafar wanda suka kashe su kun san su wanda suka kashe shi ana jin su ba ma wanda ya san su balle tuna da su balle ambace su to amma shi ba ana jin sa kuma ana masa addu'a wanda suka kashe albani wa ya san su sun tafi na can wajen azabar su ba a san su ba ma balle ambace su amma shi ba ana tunawa da shi ana masa addu'a kafirai da suka yi fada da manzon Allah ana tunawa da su sai dai an zo tarihi kawace sun yi abun tsiya irin su Abu Jahal irin su Umayya bin Khalaf irin su Magira tunu Shuba eh Walid bin Mugira Walid bin Mugira ga sunan irin su Al-As bin Wa'il manya-manyan kafirai sai an zo yadda suka yi ambace su amma ba an manta da su saraka na mutanen kirki ko sun mutu sunansu baya mutuwa a sunansu baya mutuwa amma waɗanda suka yi abin tsiya sunansu yakan mutu in kaga an tuna da su sai an zo kundin tarihi a ambaci tsiyar da suka yi daga nan ma a tsine musu albarka haka yasa kullum mu yi kokarin mu shuka alheri yadda in 'yan baya sun zo za su tuna da musu mana addu'a an gane wannan yawa amma an baka shuka wani abin alheri ban ka mutu shikenan magana ya kare kai da aikin ka ka tafi amma an ka shuka abin kirki za ka ce Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa kuma bayan mutum ya mutu ba abin da yake bukata sai menene sai addu'a yawa sai addu'a sarakan nan waɗanda suka yi faɗa da manzon Allah sun tafi ba a halakar da su lokacin da suke so ba amma lokacin da Allah ya ajali wa abun da Allah ya zo ina idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun in lokaci yayi sai tafiya yawa ba jinkiri ba saurarawa na'am awaitina bi azabin alim suka ce ko a musu ruwan duwatsu ko kuma a saukar musu wata azaba kaman wuta gobara ta zo ko tsawa ta zo abinda suka roƙa ma kansu kenan cewa in ƙur'ani gaskiya ne in musulunci gaskiya ne eh to muka mun yadda ƙur'ani gaskiya ne musulunci gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne kuma rashin yi muku ruwan duwatsu ba shi dai mai da musulunci ƙarya ba ba shi dai mai da musulunci ba shi dai mai da ƙur'ani ƙarya ba shi dai mai da manzon ربهم وهم يستغفرون
shikenan Allah ya ce da ya so zai musu azaban amma Allah bai so ba saboda wasu dalilai na hikima tasa na Allah yana da hikima walillahi hikmatul baliga Allah yana da hikima sai ka ga wani lokacin kai kanka ma ka roki wani abu da kake tsananin so sai Allah ya hana ka da hikimarsa mai yiwa ya hana ka ne saboda ya ga abun bai dace da kai ba kuma kai kai kanka ma kukan fahimci haka wallahi ko wani abin da mutum zai nema daga ba sai ya gano cewa inda ya samu wani abu ma sharri ne gare shi haka sai Allah ya hana ka ko kuma ya canja maka da wani abu wanda shi fi alheri gare ka ba wai kawai duk abin da ka nema kake so Allah ke baka ba a'a akwai abin da kai a zahiri a wurinka alheri ne amma ina a batsini sharri ne gare ka ko mace za ka nemi wata mace kana son ka aura sai ka ga Allah bai baka ba to Allah sai ka ga daga baya da raka Allah ya yaye maka dalilin da yasa bai baka ba sai ka faɗi ka yi sujjada ma don godiya ko gane bane wani lokacin za ka nemi wani aiki ko a gwamnati ko a wani kamfani sai Allah ya hana ka da za a yaye maka a sirrin da ke ciki sai ka faɗi kayan sujada don godiya gara ma da kuka je wannan ma'aikatan ba saboda ka sai sa kullum in da ka roƙi abu kai dai roƙi alheri kawai yawwa Allah muna roƙonka abubuwa na alheri yawwa muna neman ka tsari daga sharri Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ya ce a ba zai musu azaba ba ba sun ce a halakar da su gaba ɗaya ba da ruwan duwatsu a yi rugurugu da su maza Allah ya ce ba dai haka ba saboda maza Allah yana cikinsu annabawan da ne manzannin da ne idan aka tura annabi ko manzo mutane suka kafurce sai a fitar da shi a halakar da su da su da kafirai yan uwan shi kuma a fitar da annabin da sauran magoya bayansa kamar da aka yi wa annabi nuhu kamar da aka yi wa annabi salih da sauransu amma Allah ya alkawari zamanin manzon Allah ba za a saukar da azaba kashe kowa da kowa ba yawwa sai dai fitintunu ba za a yi haka ba amma zamanin annabi nuhu ba duniyan gabaki daya aka halakar da ita ba wanda ya tsira sai wanda suke cikin wannan jirgin amma Allah ya alkawari a zamanin manzon Allah ba za a yi haka ba wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim matukan an samar da manzo Allah a cikin mu mu musulmai ba za a yi azaba ta ruwan dare ga duniya ba amma bai hana wasu da ko wasu group in sun saba ma Allah Allah ya kama su ba ko individually a wannan Allah yana haka amma gaba daya dungurungum ba a wannan saboda haka Allah yana da hikiman da yasa da suka zabi cewa musu ruwan duwatsu Allah bai musu ba kuma maganar su ba zai sa Allah saba alƙawarin sa ba kenan maganganun mutane yana sa Allah ya saba abin da yake nan to kullun kenan za a samu canji Allah ya kaddara abu kaza in wance yi magana sai a canja Allah ya kaddara abu kaza in wance yi magana sai a canja ta haka ba dai yiwu ba a ai ko sarkin gari ko gwamnan gari da kamata ce in yayi magana ya rika canja ta saboda ra'ayin wani ko maganganun wasu ba a babu balle kuma Allah da kansa a Allah ya sanya lokaci ga lokacin da wani da ya arziki ko ga lokacin da musiba za ta samu wani saboda maganganun wani ya canja Allah baya haka sai lokaci yayi komi da lokaci li kulli ajalin kitab komi yana da lokaci yana rubuce yawa kuma ba canjawa yawa saboda nan kasancewa manzo Allah a cikin mu rahama ne jin kai ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin jin kai ne rahama ne ba za alakar da mu gabaki dai ba tare cewa duk laifin da wata al'umma ta yi a baya aka halakar da ita mu mun yi shi wannan al'umman ta yi ko a ko da bata yi ba mutanen annabi nuhu me za ka halakar da su bautan gumaka wannan zamani ba bautan gumaka ta yaji abun bakin ciki ma musulmi ne suke bautan shehunai musulmi ne zai zo faduwa ya kira wani wadda ba Allah ba ko ba shi bane in tsafi ne musulmi ne ma suke yi ko ba su suke yi ba da part part din jikin mutane to ka gani ana shirka bayan shirkar da kafirai suke tsantsa a wannan zamanin to musulmai ma suna shirka amma zamanin da can kafirai ne suke shirka to amma wannan zamanin kaga kenan munin su yafi wancan a wannan zamanin kafirai su yi shirka masu kiran kansu musulmai su ma ba su yi shirka da kaga kenan an cancanci halakarwa me yana halakar da mu eh wa ma kana Allah mu'azibahum wa anta fihim mu dauki mutanen Annabi Shu'aib me yasa ka halakar da su ga tauye mudu ga bautan gumaka wannan zamanin ba tauye suke ni a uzubil daga gidajen mai ka gani yanzu wani yace mun ga wani gidan mai ne yake gaya mini yace wallahi in ka sha mai a wurin sai ka samu bambanci da shi da sauran gidajen mai sauran gidajen mai na kan ba da kuɗi a siyo mana na dubu biyar hakan nan dubu biyar ɗin zai cika har kuɗi har baki kuɗin ma ɗan dawo da canji naira ɗari naira ɗari biyu kuma the same price a nan lita ɗin amma ce wannan gidan man aka je dubu biyar ɗin ba zai cika ba ba kuma canji kuma ba zai cika jarkan ba ashe abin da suke yi suka matse injin nasu sai da rika fitar da iska kamar mai ɗin ne yake fita gagaye wannan tauye mudu ne ko ba tauye mudu ba ne tauye mudu ne to balle ma ka shiga wajen 'yan kasuwa wajen awon mudu wannan ka abu ne a fili mudu goma a mai da shi mudu tara idan zai auna in kuma zai aunar mudu goma mai da shi mudu nawa sha ɗaya ko sha biyu duk gashi tauye mudu kan gashi nan burjik ba inda ba a yi hatta ɗan garuwa yana tauye mudu ɗan garuwa ƙasan garuwansu ba su bugo shi kan aka bugo shi ba zai ci ruwan da yawa ba me sai da gyaɗa ɗan gwangwanin mai dankali mai tumatir ta ko ina gashi nan amma kaga Allah ba ya bar mutane ya bari yawa mutane annabi salihu mai suke aka halakar da su wa ya sani izgili da addini da bautan wasu wadda ba Allah ba da tsafi ga fashi da makami a tare mutum a kwace kayansa a kashe shi ga lalata nan zamanin wane ba a yi fashi da makami ne ba a yi yanzu ka har mutum ma ana sata iya kan fashi kenan a sace ka da ƙarfi a sama bindiga a ce sai an kawo kuɗi zinan fa zina ma tare ma da wajen fasu kai wannan zamani tallanta ma ake yi gashi nan ana tallanta a waya ana tallanta a jarida ko gani ba ne ta ba manzo Allah ya faɗa yana cikin alamun tashin kiyama yawan zina mata su zama abun talle Allah ya sauwaka in tsafin ne fashi da makanu amma gashi an baro awa an baro an bari mutanen annabi Ibrahim me suke aka halakar da su shirka bautan wuta bautan koki mutanen annabi Lutsu ba ai kowa sani me suke yi Lutsu yanzu ba yi hada maɗigo mace ta nemi mace kai ba haka ba ma yanzu namiji ma aure namiji karara mace ta aure mace ba ba haka bane dan tsaban sakarci da kafirci Allah ya sabaka Allah ya sabaka wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ya ce a Allah bai kasance sai saukar da azaba ta haraka kowa da kowa ba matukan manzo Allah yana cikin mu eh wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun to kaji wata ni'ima ma Allah ce tunda ana samu masu istighfari a cikin mu wanda in yayi laifi dai ce astaghfirullah Allah na tuba ka yafe ni matukan akwai wannan bari a zubtar da mu ba kuma alhamdulillah akwai muna yi ko ba ma yi muna yi astaghfirullah astaghfirullah Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilayka akwai to wannan ma daraja ne kenan ashe wannan yana cikin dalilan da ya hana Allah menene ya saukar da azaba ya halakar da kowa da kowa haka yanzu nan ma babban musiba da muke kamar yadda na fara karatun dare da hudu wanda ya gabata cewa babban maganin abin da yake damu mu addu'a istighfar eh fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa 'alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا awa wannan rashin albashi da yake damun mutane mutane su yi istighfar su koma ga Allah aiwa in kun yi istighfar kuka yi addu'a Allah ya karbi addu'an ku mai hana ku albashin sai Allah ya kawar da shi sai Allah ya kawar da shi awa dan jarrabawa ce awa kamar mace ce ya fitine ka ta daga maka hankali ta hana ka sakat in ka roki Allah sai Allah canja maka da wata mafi alheri ka samu kwanciyar hankali amma in ban in Allah bai gafarta maka ba sai ta wahalar da kai kuma ba da za ka yi awwa ba da za ka yi saboda kan nan ma'aikata mu taru mu yi sigifari mu yi addu'a mu roki Allah mu gyara kurakuranmu awwa duk lokacin da ga an ɗora muku wani azzalimi a kanku to ku binciki kawunanku ku binciki tafiyarku ku binciki saitinku daidai kuke inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin ta yughayyiru ma bi anfusihim yawa na'am
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون الله سنجد عذابه amma Allah kawai ya kyale su ne Allah sun cancanci azaba in ji Allah sun cancanta da aikinsu da maganganunsu sun cancanci a azabtar da su sun cancanci a musu ruwan duwatsun amma ina Allah bai gada ba ya kyale su ya fi sa musu lokaci ne kawai ba wai laifin su bai kai azabtar da su bane Allah ya ce ya kai duk wani abu requirement na azabtar da mutum alaka da sun cika shi amma me yasa Allah ya basu ya faɗa ko ba zai daga ba yawa yasa nan Allah ya tabbatar a waɗannan ayoyi cewa a'a sun cancanci azaba kuma ba su da ƙarfin da za su hana Allah ya azabtar da su in ya so ya dai basu ne kawai sun cancanci azaban kuma azaban in ta zo ba za su iya hana ta ba ya dai basu ne kawai haka ganin daman su zuwa lokaci da lokaci yayi yanzu muka bada muka ce ina ɗayan su yake ba ko ɗaya duk sun tafi amma da lokacin suke jin iskan duniya su shaki iska suna jin daɗi suna cewa mutuwa ta zo mutuwa ta zo to yanzu gashi shekaru aru aru babu su babu su shekaru aru aru babu su yanzu mu ma nan wani lokaci kaɗan za a neme mu duk a rasa duk an tafi Allah da ka nemi kowa nan a rasa duk an tafi zuwan mu anguwan nan ina jin daga shekara 20 zuwa yanzu duk wani wanda ka san dattijo ne anguwan nan duk ya mutu kaga ta shiga nan ta dauka nan ta shiga nan ta dauka ba su ambaci suna ne nan ta dauka ta dauka a nan ta dauka a nan ta dauka a nan ta dauka a nan ta dauka duk sai da duk ba da ta dauka ba duk take duk ta dauke su shekara 20 kawai rak da ya wuce shekara 20 da wuce duk suna raye wallahi duk suna raye duk ta dauka kuma kai kaje angon ka irga ga dattawan da ka sani angon ku shekara 20 wanda a lokacin dattawa ne waye rage ba a dadewa wallahi ba a dadewa bana kadan zaka ne mutane ka rasa ji wani ya tafi wani ya tafi tsara ga ga ma mutum yana wani izgili zuba masa idanu yau da gobe kawai ta ishe shi in ya kwana yau gobe zaka ji babu shi hikina magana ta kare yanzu duk wanda ake bada su labari a Qur'ani nan ake bada kaza kaza wa yake raye tun kafin a yi mu sun tafi tun kafin a bi iyayen mu kakannin mu sun tafi mutuwan ta gama da su to sai ne kuma saboda nan kawai sun ya kama addini ya yi iyawan iyawansa kafin tasa ta zo kawai ka iyawan iyawan kafin taka ta zo yawwa yawwa Allah ya ce wa malahum me ke gare su Allah yu'azzibahum humullah me dai ana Allah ya musu azaba sun cancance ta kawai sun cancanta kawai Allah ne bai ga dama ba wa hum yasudduna anil masjidil haram ga wani babban laifi ma da suke yi suna kange mutane gaban ɗakin Allah mai alfarma yadda mushrikan Makka suke yi yanzu Allah ya taso tun daga Madina za a zo umra umratul umratul qada da umra ta abin nan tsakaninsa da Makka mil uku ne gashi yana kallon gidajen Makka aka na shiga manzon Allah annabin Allah zai zo kuma rayi dawafi aka hana shi kuma aka yi koma suka tafiya kwana da kwanaki tafiyan kafa daga Madina ga sun zo amma baba suka shiga Makkan ba to wannan ba laifi bane idan Allah ya ga dama a lokacin duk bare halakar da mutanen Makkan manzo Allah ya shiga ba sai Allah ya bar su saboda lokacin bai yi ba everything has a time lokaci ne bai bai zama ta of time lokaci kawai ake jira awwa yasudduna an masjidil haram manzala da sahabbansa suka yi wahalan tafiya kaman kai ne yanzu kana kallon gidanka gashi nan ka dawo daga tafiya ka gaji kai kuma kana so ka shiga hana ka a ce ka koma inda ka fito to ya ya ka ji misali yanzu ka je Kano ka zo ka gaji daga Kano ma a mota ne ma ba baka ba a mota kana zuwa gidanka ce ba za ka shiga ba ka koma kuma dole ka koma makka ba gidan manzo Allah bane ba na kafe shi ba ba nan ya tashi ba to gashi yayi tafiyan kafa wajen kusan sama da wata guda ya zo aka ce koma kuma ya koma din kuma ibada ya zo ɗakin Allah sai ya ga gani sai ka Allah ce sun cancanci azaba amma Allah kyale su Allah ce ma kanu auliya gaji kasancewarsu abokan gaban Allah ne ba sa son Allah ba sa son addinin Allah mai son addini ma ba sa son sa wannan kawai mu bai cancanci azabtar da mutum ba kana kiyayya ma addini kana kiyayya wa masu addinin duk na ce maka duk wani requirement sun cika amma Allah da ikon sa ba sai lokaci din in awliya'uhu illa almuttaqun waliyan Allah sune masu bin dokokinsa sune masu tsare iyakokinsa amma waɗannan mashirakan makka su yi bautan gonki su yi fashi da makami su cutar da muminai su cutar da musulunci su yi saddu duk aikinsu ne da sa bai saukar musu azabar ba ya bar su har lokacin da kowa tasa tattarar da shi kamar yanzu yanzu mu ma kowa yake saban Allah Allah ya bar shi kowa zai mutu ya tarar eh kowa zai wuce tar na'am in awliya'uhu illa almuttaqun walakinna aktharahum la ya'lamun Allah ce sai dai mafi yawan mutane ba su san aƙiba na al'amarin yadda suke tafiya ba mutane ba da yawa ba su aƙiba al'amari ba sai yasa suke saban Allah sai yasa suke bujere ma Allah sai yasa suke yaudaran kansu amma da mutane sun san hakikanin yadda aƙiba na al'amura suke wallahi da kowa ya zama mutumin kirki yawa da kowa ya zama mutumin kirki da ya daina saban Allah da ya bi Allah sau da gaba amma mutane ba san aƙiba mutum ya sha iskar duniya Allah ya bashi lafiya sai ya yi takabburanci ma gaskiya yana kallon gaskiya ya kauce mata ya bi son zuciyarsa ga dan adam da raki lokaci guda mutum yana cikin azaba shikenan magana ta kare dai kama ihu yana cewa ya zalunci kansa yana nadama lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba sai za muke addu'a Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantanta dan akwai mutanen da ga ƙarya ba sa iya nisantanta ga gaskiya ba sa iya binta hakan ka kada bin gaskiya ma ka gode ma Allah in ka ga ayyuka na alfasha ba ka yi wallahi ka gode ma Allah ni'iman Allah ne yawa da haka muna roƙon Allah Allah ya rufa mana asiri na'am ci gaba
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
Allah na faɗan halin mushrikan Makka ne da yanayin ibada da suke ta zamanin jahiliya da irin bautan da suke yi na zamanin jahiliya da irin zikirin da suke yi na zamanin jahiliya wanda dukansa ya saba ma yadda yake a musulunci ibadarsu bautan gumaka ne a musulunci kuma ba yadda da menene ba bautan gunki zikirinsu feduwa ne da tafi musulunci kuma bai yadda da feduwa da tafi ba sai ka gani tsara na Allah yake ba da labari cewa abubuwan da mushrikan maka suke in totality ya ya saba musulunci yawwa shine Allah ya ce wa ma kana salatuhum ai ibadarsu addu'arsu don as-salatu fil luga addu'a suna kewaye kaba suna kiran gumakarsu da suke cikin kaba to shine Allah ya ce addu'an da suke yi ibadan da suke indal baiti a wani baiti kenan baitul haram dakin kaba bai kasance ba illa muka'an face kormoto hayaniya eh wata ziya da feduwa kawai ayi ihu ayi tafi ayi kormoto shine kamar yadda waɗannan su ma suke yi hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ko ba ga bane duk duk tafiya ne wala duk wata ibada da ta saba mu koyarwar musulunci sai ka samu akwai hayaniya a cikin ta hatta waɗannan da suke kiran kansu musulmi suke ce suna zikiri da zikirin ya saba mana manzon Allah me kaji suke yi hauka dukan kirji buga kirji ko ba ka suke yi bane yawa tasdiya ne muka'an ne muka'an ne amma in dai mutum zai zikiri irin na manzon Allah wala da ka same shi nitsatse nitsatse mai sanin ya kamata da dattaku tare da shi amma ne ga mutum ya haukace yana zara idanu yana haka yana haka da kagaji kaga mahaukaci saboda ya saba koyar manzon Allah tsarakan nan zaman mu lafiya nutsuwan mu kasancewa mu daidai wala mai koyi da manzon Allah koyi da manzon Allah kawai shine abin da manzon Allah yayi kai abin da bai yi ba ba ina ruwan biri da gada a biri ko cikin kwari dai dai dai dai zulga ta bi kai da kake bin manzon Allah kai da kake koyi da shi ina ruwanka da wani ya zo da tsari irin nasa wanda ba a masa wahayi shi ba annabi ba shi ba manzo ba ba a masa wahayi kirdado ne gesin ne ina ruwanka da shi amma ga wanda ke da tabbaci manzon Allah ana masa wahayi sallan nan sai da aka turo mala'ika jibrilu ya koya wa manzon Allah suka yi ta practically manzon Allah ya koyar da sahabbansa aka yi ta practically to ina ruwanka da canki-cankin wani mu ba mu koyi da kowa sai manzon Allah shi ne annabinmu shi ne abun rabonmu kuma shi ne muke girmama muke mutuntawa shi muke koyi da shi haka nan ibadar da mushrikan makka suke yi hayaniya ce rudu ne kawai yawa feduwa ne da tafi an gama shi kenan a saba mu Allah Allah ya tsare mu wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya fa zuqul azaba ran tashin kiyama za ki tun da kun yi bautan wani wanda ba Allah ba kun yi hayaniya kun yi rudu kun yi ihunku kun hole kun more to yau fa fa zuqul azaba yanzu ku dan dani azaban wuta bima kuntum takfurun sakamakon kafircin ku ne yawa azaban da ku dandana ba komai bane sakamakon kafircin da kuka a duniya kuka ga gaskiya kuka kibinta manzon Allah ya zo kuka ki imani da shi kuka koyi da shi to ku dandani azaba kudan da ni azaba saboda kana duk wanda ya wata ibada wanda ba manzo Allah ya zo da ita ba wallahi wuta zai tafi kuma yana azaba ma yana azabta da ana cewa dan dani yawa don adada adada menene kunyatar da shi ba tausayi in ana ce masa dan dana akwai tausayi a ciki mala'ikun wuta ai ba sa ba sa tausayi ba sa tausayi yawa in sun yi kuka a banza in sun yi kuka ma ba ma dai ji ba mai sauraron su wallahi ba mai sauraron su yawa ba mai sauraron su Allah ka tsare mu na sauwaka
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله نعم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون yawa kun ji aikin da mushrikan maka suke yi na farko shine infaqul mali liyasuddu an sabilillah suna kashe dukiyarsu maƙudan kuɗi masu yawa don a hana addini tafiya kamar yadda Amerika take yanzu Amerika wallahi tana kashe kuɗi mai yawa don kada addinin musulunci ya watsu a duniya amma ina ƙarya Amerika take wala addini yana watsuwa ana musulunta ana karɓansa sun yi makirci sun yi makirci sun yi da kuɗi sun yi da farfaganda ba hanyoyin da basu bi ba amma addini dada watsuwa yake a yanzu ma abin da ke faruwa a Amerika akwai wani documentation da aka yi cewa kusan kiristocin can ba su damu da zuwa coci ba fala ba su damu da addini ba sun gano addinin fala ba su damu da shi ba yawa kuma yanzu cewa suke yi shekara 20 nan gaba mai zuwa musulunci zai mamaye Europe yana ishirin kacal nan mai zuwa in ana raye da ka gani yanzu faransa ai duk wani yakin da take ai ta hango haka ne ingila yanzu ƴaƴan masu masu hali a ingila ka su suke su suke musulunta kai yanzu abin da ingila abin da din su mayo din su ba musulmi bane shekara dubu da suka wuce ko kuma shekara ɗari uku da suka wuce kai an taɓa samun meya ya zama ya zama musulmi amma yanzu musulmi ne shine magajin garin ina London to ina wannan Trump da yake ce zai hana musulmi shiga Amerika in ma ya faci zaben kenan in ya ce zaben amma ai wannan ainihin meya din ya mayar masa da martani ai me me yake masa ran da aka zabe shi meya na Ingila din magajin gari ai ya mayar da Trump martani awa yace shi kuma idan Trump ya zama shugaban Amerika shi kuma ba zai je Amerika ba tunda shi musulmi ne kaga a ce magajin garin ingila ba zai je amerika ba an ci baya ko ba ci baya ba an ci baya an ci baya saboda haka nan suna faɗa da musulunci suna kashe dukiyarsu amma a banza kamar yadda Allah ya faɗa Allah ce za su kashe dukiyar amma asara za su yi musulunci zai ɗaukaka musulunci zai ci gaba saboda haka balle to kaga mu musulmi alhamdulillah muna da abin da zai karbaba mana gwiwa mu san cewa musulunci gaskiya ne Allah yana tare da mu kada zuciyar mu ta mutu kada gwiwar mu ta yi sanyi amma duk da kare saboda rashin sanin musulunci waɗansu har ba su damu ba yawa ba su damu ba mushrikan makka ba abin da ba su yi ba sun kashe dukiya sun kashe dukiya sun ga musulunci bai je ko ina ba to musulunci bai zo mana nan ba da ba makka ne ba a san ma ya gane garin makka kamar za ce musulunci ne a dutsen tanshi wani ya ce baya son ya je jahun an gane a ce sunna a dutsen tanshi wani baya son ta je eh, bakaro baya son ta je kofan gombe to a kwana a tashi a kwana a tashi sai ta gana garin Bauchin ta tafi Kano ta tafi Zaria ta tafi Kaduna haka musulunci ya yadu wallahi Makka ne ba a so ba cewa ya gama garin Makka ba yau ga musulunci ya wuce jazari- jaziratul Arab musulunci ya wuce Afirka musulunci ya wuce Asia ya je ko ina to ya da ko ana yakan san ana fada da shi din amma ina kamar wutar daji ne ta fi karfin su saboda musulunci addini ne na Allah kataballahu la galibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz Allah yine mai karfi yawa saboda haka alhamdulillah yawa masu kashe dukiyansu don hana addini za su yi asara asara biyu asaran dukiyansu asara ta biyu ba ha a rinjaye su su mutu su tafi wuta yawwa wallahi alhamdulillah mun gode ma Allah yawwa innal ladina kafaru Allah ce lalle waɗanda suka kafurta ya kamata za mu gyara microphone ɗin yana ɗan ƙara amo yana rage bai da kyau ne bai da kyau amma su yi kan kangarau suke so innal ladina kafaru Allah ce lalle waɗanda suka kafurta yunfiquna amwalahum suna kashe dukiyarsu me yasa suke kashewa liyasuddu an sabilillah don su hana musulunci yaduwa don su hana musulunci ci gaba don su hana mutane shi fahimtar musulunci kada a fahimce shi don kar a shige shi sai za su iya cewa faɗa da ta'addanci a ce musulunci ta'adda ne musulmai 'yan ta'adda ne ga suna maganganu miyagu miyagu ana ta yi amma duk da kai ga wani kirista ya zo ce dai musulunta duk a wurin abubuwan da aka faɗa na aibanta musulunci a coci ya ji amma a banza ya hana shi ba saboda addinin Allah ne yawwa liyasuddu an sabilillah don su kange mutane su hana su karɓar musulunci su hana su fahimtar musulunci eh Allah ya ce to fasayunfiquna da sannu za su ciyar da dukiya za su kashe ta din kamar da suke bukatan kashe za su kashe amma eh thumma takunu alaihim za ta zo musu nadama dukiya lokacin da suka shigar ce kai da mana ba mu kashe dukiyar mu akan fada da addini ba da mana mun kashe dukiyar mu akan hanyar Allah da mu ma mun karbi addini ma a za su yi nadama za su ga asara su yi nadama sun mai gulabon a rinjaye su addinin musulunci zai rinjaye ya ma yi rinjaye da ko bai yi ba Allah ya yi yawa da kafirai sun samu dama da ba musulmi ɗaya ban ƙasa ta amma yanzu da ƙinsu da son su ga musulunci nan ga musulmai nan yawa alhamdulillah ثم يغلبون Allah ce wallazina kafaru ila jahannama yusharun su karaci makircin su dukkan su matattaran su makoman su mahadan su ina ne wutan jahannama agara ta kariya ta kare kuma eh kariya ta kare sun gama makirci yau ga su a wuta ba fita ba mutuwa in sun yi kuka ba za a ji ba in sun nemi agaji ba za a amsa musu ba Allah ya tsare mu ya tayan din ta inda sara minti biyar karanta tambayoyi ni ma sa gire ina gire Allah ya sani
da farko assalamu alaikum wa rahmatullah wata bayawar Allah ce ta turo da ƙura'anai guda hudu da ta wannan ƙur'anai guda hudun ta bayar ne tana son Allah ya kai ladan ga mahaifinta wanda Allah ya karɓi ransa
to yara ne masu ke ajiye mana bangon sai a za su tama
Ah, wannan mai tambaya na cewa malam ni ne nake neman aiki a wata ma'aikata amma an ce ba za a bani aikin ba sai na asige muna to malam menene hukuncin wannan aikin a musulunci
kun ji kun ji tambayar tasa ko maimaita cewa yake yi ba ya rubuta application takardar neman aiki a wata ma'aikata amma an kafa masa shaɗin ciwon ba za a ɗauke shi ba sai ya aske gemunsa to kafin in ba da amsa gwargwadon fahimta aikin nan wani iri ne aiki ne da ya zama da rura mu musulmi wajibi muna bukatarsa ya zama dole sai ka yi wannan aikin saboda ka tare mana muradinmu ka kange mana muradinmu wadda in babu irinku za a cutar da musulunci da musulmai sai mun san aikin misali a ce aikin ya shafi tsaro ko ko aikin banki ne ko aikin banki ne a aikin banki ba za mu ce ka aske gemu ka dan a dauke ka ba ko aiki gidan ruwa ne sauraka wannan amsa kafin ta fito sai mun san wani irin aiki ne kawai sai mun san wani irin aiki ne akwai aikin da wajibi ne mu samu wakilanmu a wurin akwai aikin da ba wajibi ne mu samu wakilanmu a wurin ba ko ba wakilanmu ba za a cutar da mu ba har sai mun san irin aiki din ci gaba
malam mai tambaya na gaba na cewa wai an ce yana daga cikin alamomin tashin alkiyama wata ya fito da girmansa to wai in haka ne dan Allah malam ina ne zai samu hadisin
gaskiya ne wannan tambaya tana da kyau wanda yake da at-tabarani mu'jam nasa akwai littafi na hadisi ake ce masa mu'jam na at-tabarani ina jin akwai hadisin da ya zo wanda wannan hadisi din akwai malamai da dama sun hassana shi wanda yake magana cewa asar ne na abdullahi ibn abbas wanda ya nuna intifakh alhilal aw alqamar sharɗin min ashrat as-sa'a cewan wata ya kama ka ganshi babba kaman jiya ya kama ko shekaran jiya ya kama alamun tashin kiyama da can farko farkon al'amari wata dan kankani yakan fito ba kowa yakan iya ganin sa ba a da ya kama amma in tashin kiyama ta yi kusa wata zai zama babba radda ya kama har ka ɗauka na kwana ɗaya kwana biyu ne wannan asalin abdullahi abbas ya zaɓi waɗansu mutane ne suka zo wurinsa sai wani daga cikinsu ya ce na tarar da waɗansu mutane suna ja in ja a game da jinjirin wata wani yana ce na jiya ne wani yana ce na shekaran jiya ne wani kuma yana ce na yau ne da aka gani sai abdullahi abbas ya ba su amsa ya ce watan na ranar da aka gan shi ne in dai ba waɗansu mutane suka tabbatar da cewa sun gan shi a jiyan ba in dai don gani sa yau ne da suka gan shi a yau na yau ɗin ne ko mun girmansa ko ba gane wannan ba ne amma an samu da suka ba da labari cewa sun gan shi jiya shikenan na jiya ne ko na shekaran jiya to na shekaran jiya ne amma kawai don ganin girman wata ka ce ai ya kwana biyu kamar da mutanen mu na ƙauye mutane suke yi wannan ba daidai bane dan cikin alamun tashin kiyama wata ya fito babba an gane wannan tama misali wannan watan nan da ya kama na azumin nan shekaran jiya sai gashi nan babba ta irin wannan ya dami sai mu ce na da muka gan shi ne mu hutan makanmu tare can wajen lissafi akwai waɗanda ranar 29 suka ce 30 ne sun ma ya azumi yau ba mun kai uku ba to yau wajen su hudu ne musamman 'yan shi'a hudu ne to sai ya tsara ka irin wannan ganin wata kawai babba kada mutum ya sa ya ce ko na jiya ne ko na shekaran jiya amma in an samu da suka gan shi jiya sai mu ɗauka na jiya ne in an samu da suka gan shekaran jiya mu ɗauka shekaran jiya ne musulunci ba cikinsa babu wani ban kaura a ciki ba wani rudu a cikinsa komi garau yake sai dai kawai mutum bai sani ba bai sani ba yawa ba wani rikici a cikinsa an gane wannan tsaye
mala wannan kuma tana cewa wai menene matsayin huda hanci da mata suke don kwalliya
huda hanci eh huda hancin mata na al'ada ce al'ada ce wadda al'adan ko ba ta da asali a cikin musulunci huda hanci huje-hujen da mata suke yawa gara ma kunne a huda sa dan kunne wannan al'ada an samu a magabata a matan magabata ko sun ya kama hanci al'ada ne na mutanen indiya wannan huda huce din an gane amma ba na abin nan bane lokaci yayi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai da daddare Allah ya kai mu sai da daddare amin amin, amin.